أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا خدوق وتر رمضان hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 14 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya aya ta 93 zuwa 4 kenan a cikin suratul tauba a shafi da 202 a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya wajen faɗar Allah subhanahu wata'ala ya tadiruna ilaikum idza raja'tum ilayhim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
na'am kamar yadda muka saba muna gabatar da bayani kan matsaloli sababbi waɗanda suka shafi zaka ko ba haka ba mun ce kuma dukkan su waɗanda ne muka samu muka ɗan binciko sai mun kai ƙarshen su mun yi wannan bayani ko to a yau za mu yi bayanin waɗansu nau'uka na zamani na zakar wato wasu matsaloli na zamani na zakka ba tare da sai mun faɗaɗa bayani kansu ba za mu faɗe su a ji su kusan nau'i guda goma sha shida ne idan muka faɗe su ka ji su sai kuma daga baya bi su ɗaya bayan ɗaya ko ba haka ba abu na farko matsala ta zakka wadda ta shafi azzuruwa wa thimar wal mashiya kun san azzuruwa su ne kayan noma ko ba haka ba athimar kuma su ne 'ya'yan itace almashiya kuma su ne dabbobi ko ba ka da bane sun kace da annaha tamshi alal ard sai aka kira ta almashiya ba sai ko mun fahimta ba haka sun ka faɗa to akwai matsaloli na zamani waɗanda suka shafi su kansu kayan da za a fitar ma zakka ina fata ana fahimta ta to wannan za a zo a yi bayani kansu na biyu zakatul masani zakkar kamfani almasna shine kamfani jam'in shi masani asalin shi larabci ne ko ba haka ba da an ka ce sana'a sai malam bahaushe ce sana'a ya sana'u ko ba kanan bane sai an ka ce masna sai ya ce masana'anta ƙara'a ya yi karatu ya ƙara'u yana karatu makara sai ya ce makaranta mun gane wannan to asirin kalma ta almasani asirin ta kalma ce ta larabci to an ka ce almasani zakatul masani kusan can da babu tsari irin na kamfuna na yanzu yanzu za ku iske kamfani guda amma mutum dubu ke da shi ko ba haka ba wannan ya kawo miliyan ɗaya wannan ya kawo miliyan ɗaya wannan ya kawo miliyan ɗaya sai a haɗa biliyan ɗaya sai a yi kamfani sai a ce to gawa ne shi da an jagoran kamfani sai mutane sa tsammanin shi ne ke da kuɗin gaba ɗaya ba haka nan bane shin idan yanzu wannan kamfanin lokacin fitar da zakka yi ya za a fitar mishi da zakka kaga masala ce wadda waɗannan kamfunan na zamani babu su a can da kenan dole sai an nemi yadda za a yi a san tsarin da shari'a ta fitar a san su ba sani ko mun fahimta ba wa mawazu tasni da kayan da kamfani ya buga idan kamfani ne mai buga kaya kamfani ne buga kaya na biliyan goma ko ba haka ba amma kuma yanzu kayan ba a saya ba kayan suna nan kuma babu kuɗi shin kayan za a fitar musu da zakka ko ko yaya za a yi na akwai abin tambaya zakatul auraqin naqdiyya zakkar kudade takaddu na kudi suna kisuwa takaddun kudi da akwai wanda suke ganin ba a fitar da zakkar kudade irin waɗanda da muke amfani da su to ya kamata a tattauno wannan mas'ala a ga dalilan malamai na gaba zakatul hisabil jari alhisab aljari an ka ce hisab shine cont ko account in ji masu yin english aljari wanda yake gudana to shi ko yanzu za a yi a fitar mishi da zakka domin akwai cont wanda idan mutum ya sa kuɗi za ku kuɗin yana suna haɓaka domin ana amfani da su to wannan matsala ta yi tsanani kwarai da gaske akwai inda ta yi girma domin kasashen larabawa mafi yawancin musulmi manya masu kamfuna a can dole bankunan turawa da suke aji kuɗi akwai wanda yana da biliyan talatin misali to sai ka isa kuma an ƙara maka biliyan biyar wanda kamfanoni suka ɗauki kudinka suka yi aiki sai aka kai wannan fatawa gaban malamai wasu suka ce waɗannan kudin kada a karɓe su gaba ɗaya to biliyan biyar malam a ce kada a karɓe su a bar wa turawa su kuma gwamnatin turawa ta karɓa kuma ta sai makamai ta yaƙi ƙasashen musulmi waɗansu malamai suka ce a bar waɗannan kudin kada a karɓa waɗansu kuma suka ce a a karɓe su a je ƙasashen musulmai a yi rijiyoyi da hanyoyi a raba mugu da makami ya fi zama alkhairi ka yi ƙoƙari in kana da ɗan uwa ya saman maka akwai ma'ahad na rabitatul alamul islami akwai kuma majma'al fiqhil islami na ƙasar da ke ƙasar saudiya da ke makka majalisa ce ta malaman fiqhu na duniya suna da majalla majalla sani na dai sun kai majalla 90 da suka buga to in yana yiwuwa in sun kai 150 ka yi demand a baka wannan majalla 150 ka gama matsaloli na zamani da aka tattauna kansu mujalladi 150 to kana nan zamne sai dai ka sha indomi kuma ka zo ka ce kai magana kan ilimi wallahi ai hatta eh ba kuma haramun bane ce indomi ba ina kashe masu indomi kasuwa bane ko ba haka ba sannan akwai zakatu sharikatul muta'addidatul jinsiyat kamar yanzu akwai kamfuna waɗanda ba na ƙasa guda ba ne ya za a fitar musu da zakka akwai kamfani na mutane ne na ƙasa ɗaya ko ba haka nan ba ne ƴan ƙasa guda sai su zo su haɗa kuɗi sai su yi kamfani to yanzu ana cikin zamanin da suka ƙirƙiro wata mazhaba da ake kira da english globalization ko mondialization kamfani ne sai ka iske da ɗan wannan ƙasar da ɗan wannan ƙasar da ɗan wannan ƙasar sun haɗa kuɗaɗensu sun yi kamfani to sai na yiwuwa mutum guda ne musulmi cikinsu ko ba haka ba mutum tara kuma ba musulmai ba ne kuma yanzu shekara ta zo ana so a fitar da zakka ya za a fitar da zakka kaga aiki ne shi yasa irin waɗannan matsalolin wani zai leƙo su ya zo ya maka tambaya kada kai sake ka bada tambaya baka san yadda aka tattauna kan matsalar ba don sannan shi kai ka hausa mai intanet ko wani abu ka fitar da karatu ya samu ya ji kayi banna ya je maka raddi ya huta Allah ya tsare abu na gaba sai zakatu sanadat as-sanadat shine kamar hannun jari da ake sayarwa nan ba sanadi na hadisi ake zance ba ta wani an ce sanada ta ce a sanadin hadisi aka yaushe za a hitar da zakka sanadin hadisi ba shi ne ake zance ba nan akwai wato wani tsari da ake cewa hannun jari da ake saya sannan kuma abu na gaba zakatu sanadiq al-istithmariyya akwai as-sanadiq al-istithmariyya kamar asalin sunduk da Hausa ma ana cewa sanduki akwati an gane ko akwati da aka yi dan saboda yin kasuwanci da waɗannan kuɗaɗen ba sani ko mun fahimta ba yanzu misali wasu mutane ne sai suka bude wani akwati ana zuba kuɗi ana zuba kuɗi ana zuba kuɗi sai da kuɗi suka taru sai aka ce to kuɗin nan a rinka juyawa ana kasuwanci da su amma mu ba mu taɓawa to yanzu kuɗin in an hankalta su sun ajiye su ne ba nasu bane shi ana fitar musu da zakka ko ko a'a shin zakka ta hau waɗannan kuɗin saboda ana juyawa da su amsa ce wanda dole cikin karatu za ta so abu na gaba zakatu malil am fitar da zakar dukiya ta jama'a gaba daya abin da kace malil am ai da gane ko misali a ce gwamnati tana da kudade ai kudin gwamnati ba na gwamnati bane na jama'a ne ko ai na kowa da kowa ne su ne gwamnati ko ba haka ba to yanzu kudin mai an fitar da mai a ƙasa an je an sayar da shi to yanzu kudin an bude account yau da gobe kudin suna taruwa sai shekara ta zo akwai zakka akan su ko babu kaga da ma dole sai an yi bayani masaloli ne na zamani sai kuma zakatu malit ta'min fitar da zakat dukiyar ta'min at-ta'min shi da mun so kira inshora ko assurance waɗannan kuɗaɗen da ake tarawa sai shekara ta zo shin masu kamfunan sun tara makudan kuɗaɗe akwai zakka akan kuɗaɗen ko babu ba ba haka ba kada ka san tsammanin don kana da assurance musulunci ya manta da kai zakatu mukafa'ati nihayatul khidma zakka wato nihayatul khidma idan mutum ya kai karshen aiki ana ba shi wasu kudade mutum ne ma ai gwamnati aiki ya kai karshe zai ritaya sai aka ɗauko kuɗi misali miliyan ɗari aka bashi suna da zakka ko ba su da zakka zakatun ratibu shahri zakkar biya dan bari ki bari mu ce dan bari ko mutumin da yake da albashi shin albashin shi yana da biya ko bai da kakka san tsammani an mace da kai zakatul huquqil ma'nawiyya zakka haƙƙi ma'nawi ka san akwai haƙƙi hissi akwai ma'nawi haƙƙi ma'nawi shine abinda ba a gani misali ko ba haka ba ha akwai wani dan kasar Nijar ana kiran shi Abdul Mumin Diouf wanda shine ya kirkiro tsarin yadda ake amfani da hasken rana don a samu wutar lantarki a duniya kuma almanyi ta zo ta yi aiki tare da shi har ta gane abin kuma yanzu suna can suna karɓar kuɗaɗe kuma ba su biya nijar ba to tun da bai amshi bai sayar musu da wannan fasahar ba duk kamfani a duniya idan ya yi amfani da wannan fasahar akwai kuɗin da kamata ya biya wannan mutumin idan ya mutu za a ba ƙasar shi da kuma al'ummarsa kuma haka da bane to yanzu waɗannan kuɗaɗen suna ina to su ake kira azzaka al-huququl ma'nawiyya mutum yayi kirk tunani ya kirkiro wani abu to sai ko wasu suna son su amfana da shi to shin wannan haƙƙin akwai shi ko babu ko ko kai ne ka buɗe kamfani don ku gane da kyau kana da kamfani sai ka sanya masa suna sai kamfanin ya shahara to daga baya sai kana son ka rabu da kamfanin ko ka sayar da kamfanin to idan ka sayar da kamfanin shi kan shi sunan yanzu na kama shago sai ya shahara da sunana to zan bar shagon idan wani yana son ya kama shagon ya yi amfani da sunana tun da na shahara to akwai kuɗin da ya kamata ya bani alhuququl ma'nawiyya dan haka masu karatun duruwa da economy ko har tara da kanku ta ku dauki addinin musulunci ba kawai addini bayani zai zo zakatu malil tijaratil muntahiya bit tamliki zakat dukiyar da a ƙarshe za ta ƙare da mallakarwa ina fata an fahimci ma'ana mutum ne yana haya a wani wuri amma a ƙarshe abin zai zama tona shi zan ba ku misali mutum ne zai ce maka to wani ga gidananka mutum ne yana haya a gidanka sai ka ce to wani in ka shekara goma kana haya to gidan na baka shi kyauta kaga almuntahiya bit tamliki ko ba ka da bari to shin ya za a yi wannan dukiyar misali da mutumin yake karba zai rinka fitar mata da zakka ko bai fitar mata da zakka ba zakatu malul istisna dukiyar istisna'i sana'a yayi abu istisna'a ya nemi a yi masa fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara mishi to sana'a yayi istisna'a ya nemi a yi mishi ya zama gane wannan wannan misali bai baku misali mutum ne an san shi yana dumki mai dumki ne ai mai dumki bai yiwa ya fara dumki har ya kare ba bashi komai ba ko ba karan bane to sai mutum 100 ko dubu suka kame shi dumki kuma kowa ya kawo kuɗi amma ba a kare dumkin ba to shin waɗannan kuɗin ana fitar musu da zakka ko ba a fitar musu tunda bai ƙara aikin gaba gaba ɗaya fa tunda sai an ƙare an fitar an tabbatar da an sallame kowa sa abin da an ka samu mas'ala ta sha shidda hukumu ihtisabu dariba min zaka wato hukuncin ihtisabu dariba ad-dariba shi abin da ake kira empo ko ba kanan bane jangali ko ba haka ba abin da ake biya da gwamnati min zaka wato a sanya shi daga cikin zakka dariba ay ihtisabin ta cikin zakka tau kaga empo wani tsari ne wanda shi ba sabo ne dama da jin empo abuna wanda yake ya samu asali daga verfin empose an ci saka ba wai cikin kana so bane dan adam bai son rabo da kuɗi amma Allah ya riga shi wa innahu li hubbil khairi la shadid ina fata an fahimce to waɗannan su ne mas'ala guda goma sha shida na faɗe su ne saboda cikin karatu za su rinka zuwa kaɗan kaɗan kullum za mu iya ɗaukar mas'ala ɗaya ko biyu a ɗan yi bayani yadda lokaci ya bayar sai a ci gaba saboda kada mu zamanto muna tafiya wata rana a kawo tambaya kai baka sani ba kai kokarin ka bada amsa kada akwai matsala kuma ya kamata alqadaya almu'asira ina kira zuwa ga yan uwa na dalibai a kowane fanni ai bincike kansu a kowane fanni a samo littattafai saboda idan tambaya ta zo a san amsar da za a bayar kakka je ka bada amsa kamar mai kuwa cikin daji ina fata ana fahimta ta akwai majami'ul fiqhiyya al'alamiyya akwai majallat cikin su akwai buhuth fil qadaya almu'asira qadaya almu'asira siyasiyya qadaya almu'asira tibbiyya qadaya almu'asira al-amniyya qadaya almu'asira al-qada'iyya qadaya almu'asira al-jughrafiyya dukkan sunan suna da yawa iqtisadiyya ijtima'iyya duk akwai su idan aka yi bincike kansu kaga wanga an taimaka ma al'umma musan inda muka dosa amma in ka tsaya bakin guntun karatun da gare ka baka san matsalolin zamani ba kuma ka ce dole sai ka bada amsa za ka cutar da addini fiye da amfani da kake so kai ba addini Allah ya gane da mu malam musa ta mai ta aya ya tadiru na ilaikum idza raja'tum ilayhi
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
na'am ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilayhi in ja Allah za su rinka kai uzurin su izuwa ga za su kai uzurin su izuwa gare ku idza raja'tum ilaihim a lokacin da kuka koma zuwa gare su to ya'tadiruna bamiri na wawan shin yana komawa zuwa ga wa domin da wannan ne za a gane alakar ayar da abin da ya gabata sai ibnu ashur yace istinafun ibtida'i farkon fara magana ne ibtida'i amma magana ce mai zaman kanta ma'ana tana ɗauke da wani maksudi na daban duk da yake karkashin ma'ana uzuri tana da alaka da ayoyin da suka gabata amma dan tana son ta yi wani bayani ne sabo wanda ayoyin waɗancan ba sa ɗauke da shi ban sani ko mun fahimta ba to sai yace li anna hadha al-i'tizar laysa qasiran ala alladhina yasta'dhilunaka fi at-takhalluf ko domin wannan i'tizarin ba ya shafi waɗanda kawai suke neman a bar su bane su zamana gida fa innal idna lahum yughnihim an at-tabarru' bil half al-kadhib yace domin idan an kai musu izini an gane ko ya isa ba sai sun yi rantsuwa ta ƙarya ba wanda ya zo ya ce to shi yana da uzuri aka ce jika ana bukatar sai ya yi rantsuwa ko ba haka nan bane to dan haka kenan tunda aka yi zancen rantsuwa tunda aya za ta zo sai yahlifuna lakum لترضوا عنهم يحلفون لكم لترضوا سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم to tunda an yi zancen rantsuwa kenan wannan ya shafi waɗansu munafikai ne na daban ina fatan kuna fahimta ta sai ya ce yughnihim an tabarru bil half al kadhib domin waɗanda an kai ma uzuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni na su zauna kenan babu wata matsala su ba sai sun yi rantsuwa ba yace to fa dhamiru ya'tadiruna aidun ila aqrabi ma'adin yace shi a fahimtarsa inji shi malamin mai ibnu ashur ibnu ashur mai at-tahrir wannan dhamiri na ya'tadiru tunda alwawu wawul jama'a annuru kuma alamatul i'rab ce fantabih yace aidun ila aqrabi ma'adin zata kuma zuwa ga abinda an mafi kusa wanda ya dace da ita kenan wa huwa qawluhu wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu kaga su sun zauna ba su zo ba kenan ba su ba da uzuri ba balantana aka karbi uzurinsu ko ba ka nan bane to fa innahum fariqun minal munafiqina su wata jama'a ce daga cikin jama'a ta munafikai fa humul ladina atazaru su ne za su ba da uzurinsu ba'da ruju'in nas bayan dawowar mutane kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa min ghazwati tabuk daga yakin tabuka kenan kaga wannan sai zamanto nan tana ɗauke da wani bayani ne wanda ya shafi waɗannan kawai ba dukan munafikai ba don waɗanda suka nemi izini suka ce suna da uzuri aka yi musu uzuri ko ba ka bane aka karbi uzurin su ai magana ta ƙare amma wanda bai zo ba shine ke tunanin yanzu ya zan yi sai ce in na zo in ya dawo in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai bada nashi uzurin to shi yasa sai Allah ce ya atadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim wannan shine alakar ayar da ayoyin da suka gabata kuma mun faɗa tun ajiya fi'li mudari'i yufidul hal wal istiqbal yana nufin abin da yake faruwa yanzu ko kuma ma abin da zai zo gaba dan an ce ya atadiruna baka ji an ce sa ya atadiruna ilaikum ba wani sai ce to ai bai gasirun ba ko ko ba a ce saufa ya atadiruna ilaikum ba a'a a fi'lul mudari yufidu al hal wal istiqbal mun fahimci wannan da kyau to Allah ya ce ya atadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim za su kai uzurin su zuwa gare ku idan kuka koma wato za su kai uzurin su zuwa gare ku idan kuka koma zuwa gare su an gane ko masu tattaunawa akan wannan wato abin nan masu kawo asbabun nuzul al-isti'abu fi bayanil asbab karkashin wannan aya buska sababun nuzul ko guda ba ina ba ta an fahimce ni da haka dai sai mu maida aya tana magana ne kan munafikai tunda Allah ya fara magana kansu يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل تندك تاك فارا ذنب ما سؤذني كذا كذا كذا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائلين ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ضد بنت إذن الله تو يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم تنا da alaka da ayoyin uzuri shi yasa alqur'ani baka iya raba wani yanki da wani yanki na alqur'ani in ka fahimce shi ko dai ta fuskar lafazi ka gane alaka ko ta fuskar ma'ana ko ta fuskar kissa ko ta fuskar hukunci mu'tamadur rabt wallahi sai ka rike shi da kyau eh an gane ko idza raja'tum ilaihim idan kuka koma zuwa gare su qul kace da su la ta'tadiru kada ku kawo uzuri la ta'tadiru kada ku kawo uzuri nan al'amru annahi ko tunda la wa ganahiyata ta'tadiru fi'lun mudari'un majzumun bila annahiya wa alamatu jazmihi harfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa ka san dan jami'a dole sun hadisi ya ji an gili irabi in ji malaman dole shi bace da irabi to la ta atadiru da ba la ba la annahiya bace da nuna tabbata za ta yi tunda la nahiya ce kina an shafe ta to hani ne aka yi shi ko hani yana da maqsad domin mu inda muke da matsala ɗaliban ilimi musamman in an ka ce al'amuru na umarce ka ko ba ka nan bane in ce izhab ba umarni bane to yana ɗaukan ma'ana kusan talatin shi umarnin nahayu kada ka yi in ce kar kai ai hannun ka ko to wannan hannun yana ɗaukan ma'ana fiye da goma sha biyar to kai ko cikinsu a matsayinka na ɗalibi wanne ne ake nufi a nan kaga ka shiga cikin matsala to malaman balaga ta alqur'ani ko usulul fiqh sai ce ma nan an-nahyu huna muradu bihi at-ta'yis an ce la ta'tadiru dan a yanke musu kauna ta cewa za a yarda da su domin asali kasu ba da uzuri ne amma ba wai kasu ba da uzurin ba ko sun bayar ba za a karba ba ka yi da wannan fasar ko ka yi ba to me yasa aka ce kada su ba da uzuri sai aka ce lan nu'mina lakum ba za mu gaskata ku ba ba za mu gaskata ku ba mun ka ce in an ce amana bihi yayi imani da shi a matsayin rukuni na imani amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi kuma kana bari amma amana lahu gaskatawa ne wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ko ba haka nan bane to haka ne anan lan nu'mina lakum dan munafiki ba annabin Allah bane ba Qur'ani bane balle a ce lan nu'mina bika ina fata an fahimce ni kaskantacce na lan nu'mina lakum ba za mu gaskata ku ba an gane ko to nan lakum wato nan tana asalin kum na maza ne kunna na mata ne to nan babu taglibi mu mai hankalin mu da kyau wani lokacin qur'ani ya kawo zamiri na maza ko bai ka na mata ba mata sun shiga ciki ko ba haka nan bane Allah ce fa'fu anhum sai ce bi wastaghfir lahum to ai lahum na maza ne ko to ko mata sun shiga a cikin wannan dan ya ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat to amma anan da yace lan nu'mina lakum nan babu taglibi ciki maza ne kawai saboda ba aka dora mafita wajen yaki maza to mace ba ce ta kawo uzuri ba don haka nan lakum yana nan akan matsayin maza sun gari ko ba haka ba qad nabba'ana Allahu min akhbarikum tabbas Allah ya bamu daga cikin labaranku nabba'ana fi'li na nabba'a wani lokacin matsalar shi yana ta'addi zuwa ga maf'uli daya biyu wani lokaci yana ta'addi zuwa ga maf'uli maf'uli uku to nabba'ana Allah min akhbarikum kenan in ka ce yana ta'addi zuwa ga maf'uli biyu sai ka ce nabba'ana Allah Allah ya bamu labari to da Allah ya bamu labari bi Allah ya bamu labari min akhbarikum daga cikin labaran ku ai shay'an min akhbarikum ina fata an fahimci tunda ba duka bane Allah subhanahu wataala ya ba su labari shi yasa malamai suka yi sabani wajen fassara wato ko wajen i'rabin wannan wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wato qad nabba'ana Allah min akhbarikum ay nabba'ana Allah akhbaran min akhbarikum Allah ya ba mu labari daga cikin labaranku waɗansu daga cikin malaman lokacin cewa ita min dinnan ba a bukatar ta ay qad nabba'ana Allah akhbarakum Allah ya ba mu labaranku amma to cewa Allah ya ba da labaransu ka gara a ɗauki Allah ya ba mu labari daga cikin labaransu domin Allah ba zai ba da labarin su ba gaba ɗaya ga mumini ba sani ko mun fahimta ba ina ba ta an fahimce ni to qad nabba'ana Allahu min akhbarikum kina Allah ya bamu daga cikin wato labaranku wannan shine ake kira a cikin tafsirul Qur'an bil Qur'an sai ka rike da kyau mu rike da kyau ha shine al-ijmal wa tafsir al-ijmal wa tafsir mu rike da kyau ka'ida ce mai kyau an ce Allah ya bada labari to ina ne ya bada labari ai mujmal ne yanzu to anan kana da dama guda biyu in tabil tunda an ce Allah ya ba da labari fi'ili maudina kenan nan duk ayoyin da suka yi bayanin halayen munafikai kafin suratu tauba suna iya shiga qadna ba'an Allahu min akhbarikum tunda fi'ili maudina to labaran da za su zo bayan suratu tauba ko bayan wannan ayar to su ba za su shiga ciki ba sai in an yi tawilin cewa tun da Allah ya ce zai bada labarin zai bada labarin babu matsala to anan kaga Allah ya bada labarin munafikai a cikin alkur'ani a wurare daban-daban to yanzu sai mu duba mu gani suratul ahzab da ita da suratul tauba wane ne ya fara sauka ha da tauba da ahzab wani ga wani sauka ku ba da amsa ka gani an yi shiru da suratul ahzab da suratul tauba ai dun madaniya ne amma wace ta fara sauka subhanallah kaga dole sai an yi to bari ai bari ai dai bayan daya suratul ahzab ai an yi ta ne a lokacin da an kai ghazwatul ahzab ita ko suratul tauba an saukar da ita ne lokacin da za a yakin tabuka kuma kowa ya san ghazwatul ahzab ta gabaci ghazwatul tabuk shike da yanzu ai na ganin abin ya fito a cikin go to kenan ayoyin da suka zo a cikin suratul ahzab waɗanda Allah ya bayanin halayen munafikai musamman waɗanda su na ƙauyen na waɗanda ake zancen wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula qad nabba'ana Allah min akhbarikum zai koma zuwa gare su kuma zai iya komawa zuwa ga labarin munafikai da Allah ya bayar a cikin alqur'ani mai girma dan haka nan ayoyin da suka bayani kan munafikai in ka fara jawo su a wannan wurin ai shikenan ko ana cikin suratul tauba kafin malan ka kawo ai Allah ya ba labarin munafikai ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين mutane da ba su fice game da dukiya sannan a cikin bakara Allah ya bada labarin su kuma bakara ta riga tauba sauka ko ba haka nan bane wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun kai bal ma qad nabba'ana Allah min akhbarikum har cikin surori makkiya akwai sashen bayani kan munafikai duk da yake wannan lokacin munafincin bai bayyana ba amma Allah Allahul ghuyub ya sani don ya ce ni alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin am hasiba alladhina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun sannan kuma Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'a'lam يعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين سورة آل عمران تاي بيان المنافقين duk inda Allah ya ta bayanin su tun daga lokacin da aka yakin Uhud nan ma sai ta shiga cikin wannan sannan kuma Allah ya ce ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib to sai Allah ya bambanta wannan ya atadiruna ilaykum shi daga cikin yamiza al-khabitha min at-tayyib haka ne zaka dauka dole sai ka fahimci da zaka hada ayoyin alqur'ani amma in ba haka ba to abin sai ka zo sai ka ga can babu gabas ba yamma ba kudu ba arewa dole na ka dan mammatsa ka ga yadda zaka yi kai maka samu ka tsira ina fata an fice to sai Allah ya ce wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai ga aikin ku to kun ga yara in mun ka dauki ra'a yana iya dauka ar-ru'yal basariya gani da ido an gane ko ba muna sifanta ganin mu ba da Allah ba an gane ko amma ru'ya akwai basariya akwai qalbiya in nice ra'aitu ka na ganka bi aini ai kaga da ido na ne in kuma kace ra'aituka bi qalbi na ganka da zuciyata shi yasa kake cewa ina ganin yanzu dan su abubuwa ga sun cikin zuciyata ko ba ka bane to shi wasayara Allahu amalakum shin yana shiga ne cikin ru'yal qalbiyya ko yana shiga cikin ru'ya an-nazariyya saboda bayani ya taso na ilimi ban sani ko bai fahimta ba in an ce ru'ya qalbiyya ce an gane ko ru'ya kalbiya tana bukatar maf'uli biyu ru'ya basariya tana buƙatar maf'uli guda to in mun ce wa sayarallahu da sannu Allah zai ga amalakum aikinku to shikenan in ru'ya ce basariya mun huta domin amalakum shine maf'ulun bihi da farko Allah zai ga da sannu Allah zai ga aikin aiki nan ko kuma in mun ɗauke ta ru'ya ce kalbiya ma'ana wadda ta ta'addi ila maf'ulai in mun ce kalbiya bin kamar ga zuwa dan adam wa sayarallahu amalakum zahira kina Allah zai ga aikin ku a zahiri a bayyane sai a samu mata maf'ulun bihi na biyu to amma anan ya ku yan uwa ya za a iya ce Allah zai sani ko ko Allah zai gani tunda an ce sayarallahu Allah zai gani to menene Allah bai gani a in sani ne menene Allah bai san shi ba والله بكل شيء عليم ان كما غنينا اي بابا abin da yake koyuwa ga Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama da haka a ce zai gani kaga akwai matsala ina fata an fince ni shi yasa wadansu daga cikin malamai suka ce to irin wannan ana fassara shi da ra'a da kuma yara da alima wajen sayuzhiru Allah Allah zai bayyana sayuzhiru Allah amalakum an gane ko wa rasuluhu shi kuma manzo sayara zai ga aikin ku tabbas zuwa gaba zai gani ko kuma zai gani cikin zuciyarsa idan Allah ya nuna mishi walau na sha'u la arainakahum fala araftahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahdil qawl wallahu ya'lamu a'malakum mun ji wannan wal mu'minuna da mu'minai kuma su ma za su ga aikin ku ko ba haka ba yau da gobe duk mutumin da ya shigo addinin musulunci ba da gaskiya ba ko musulmi ne cikin musulmi yake yana karya sai Allah ya bayyana shi duk yadda ka yi dubara ka ta dubara ka na fata kunce wani ya zo da sunan musulunci ya shigo har aƙida zai kirkiro tashi ya kaɗo cikin musulunci duk Allah yana fallasa su cikin lokaci domin cikin yau da gobe sai Allah ya bayyana shi ƙur'anin gaskiya ce madarar gaskiya hadisi ingantacce madarar gaskiya ce to da an ɗebo wani abu mai datti an ka kada yanzu na yana bayyana ba yadda za a yi la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wani gigitacce sai ce a to min bayni yadayhi wala min khalfihi an kace to an yaminihi wa an shimalihi wa ko sama da kasa bai san larabci ba eh an ce min bayni yadayhi wala min khalfihi ai ta ko ina ake nufi bai koma fahimta ba ko kuma ba wato inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu za mu tsare shi ta kowace fuska to sai kake so kuma nan ba a ce min bai da hukumin khalfi ba sai ko mun fahimta ba to almuhimmu ne mu'minne za su gani shi yasa kada ku damu duk munafincin mutum in dai bai tuba ba Allah sai ya bayyana shi yau da gobe yau da gobe shi yasa munafikan da suka rayu a Madina kafin su bar duniya dole sai da an kasan wane munafiki ne wane munafiki ne duk sai da Allah ya bayyana su shi yasa za ku gaba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa ma cikin asarkin shi da yake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi munafikai ko ba garan bane karshe sai na Umar yace to ina son ka ga ya yace to ai alƙawari ne dauka ba zan faɗa maka ba yace to abu guda nake roƙon ka wannan yana da alaka da ni shin ya zana ni cikin su yace a bai zana ka cikin su ba yace to alhamdulillah Rubi Sayyidina Umar yana tsoron makansa munafici amma mu da yanzu ina an riga an koya muna in wai wato in ka ji ana cewa wane wawa ne shine faɗin gaskiya yake ji mu wayayye a zamanin mu yanzu shi da wanda ya iya ƙarya da wanda ya iya cin amana da wanda ya iya yaudara sai a ce wanga ya waye ya san abin da shi kai amma in kana cewa a ga yadda na abin gaskiya sai a ce kai ku bar samu na ƙauyawa cikin tahiya shi ko Allah bai tare da munafiki Allah bai tare da makareci sai ka yi ginin ka kai ƙarshe Allah ya wurga shi Allah ya kyauta wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan za a mayar da ku zuwa ga ma'abucin wanda ya san al-ghaib abinda ya koyu ko ba shine al-ghaib ba masalin asalin al-ghaib masdar ne ya kamata a ce alimul ghaib domin al-ghaib shine ismul fa'il na ghaba yaghibu ghaiban al-ghaib shine abinda ya faku amma sai an ka kawo masdar saboda a nuna karfin ma'ana kenan alim Allah ya san zil ghaibi abinda ya koyu ko ko an sanya ma abinda ya faku ku koyuwa mubalagatan in ni ce fulanun adlun wani shi an adalci da kanshi to kinan kaga ya hi mubalaga da in ce mai fulanun adilu haka malaman balaga sun ku fara thumma turadduna ila thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan za a mayar da ku zuwa ga ma'abucin alghaib wanda ya san abin da ya koyu wash shahada ko wato da abin da ya bayyana fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan Allah subhanahu wata'ala zai ba ku labarin abin da kun kasance kuna aikatawa ayoyin suke nuna Allah ya san abubuwan da suka koyi suka fi suna da wacce alqur'ani inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha sawa'un minkum man asarra alqawl wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa annabi ibrahim yake cewa wala wa ma yakhfa ala allahi min shay'in fil ardi wala fis sama ba abin da yake boyuwa ga Allah da haka Allah ya san na boyi ya san na bayyana kuma su da bambanci ga Allah wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ba wannan a ce wannan yana da wahala ga Allah wannan komai bai da wahala ga Allah Allah subhanahu wataala ya gane da mu to wannan kuma me yasa Allah ya kawo ya san abin da ya san abin da yake bayyane ya san abin da yake koyi wato tahdidi ne tsoratarwa ne ga munafikai kasu sa tsammanin Allah bai san abin da ke cikin zukatansu ba duk dai ne ga Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah zai ba ku labarin abin da kun ka kasance kuna aikatawa ma nan mausuliya ce kenan bima kuntum ta'malunahu asluhu billadhi kuntum ta'malunahu to allazi din nan kuntum ta'malunahu ijmal ne karkashin ijmal kin nan mas'ala ta hi biliyan goma ko ba haka nan ma din nan abinda aka kashin ta hi biliyan goma eh ai kago ga magana ba biliyan goma na kudi ba ko na dola ba su muke zance ba a nan eh abinda ake nufi abinda mutane suka kasance suna aikatawa za mu kasa shi gida biyu ko khairan ko sharran to a yi ni guda alkhairi nawa ka aikata a yi ni guda sharri nawa ka aikata to yan hada munafikan duniya gaba daya ko ba haka ba abinda suka aikata ai biliyoyi na ko to kuma duk bima kuntum ta abudu ta dauke shi ba sani ko mun fahimta ba Allah ya kyauta malam mu je aya ta gaba Allah ya ce sayahlifuna billahi lakum
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون
na'am Allah subhanahu wata'ala ce sayahlifuna billahi lakum za su yi rantsuwa billahi da Allah lakum gare ku ko ba haka ba idan qalabtum ilaihim idan kuka juya kuka tafi zuwa gare su an gane ko wannan Allah Allah yana bada labarin abin da zai faru wanda yana daga cikin al-ijaz al-ikhbari al-ghaibi al-qur'ani kaga Allah ce za su ce kaga da al-qur'ani ba gaskiya bane da ba za su yi haka ba tunda in sun ji wannan labarin sun ce to bari mu kare ta Qur'ani kuma kana bari kamar yadda tabbata da Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab ba Allah ce dan wata bane to ai ko dan ya kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fili inda Qur'ani ba gaskiya bane sai ce kai jama'a ku shaida ya musulunta kuma kana bari in ya nuna ya musulunta bai karanta alkur'ani ba amma hayyan mutu sayasla naran zatar hanya to kaga sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim za su rantse muku da Allah idan kuka koma idan qalabtum mai jalali da ce idza raja'tum ilaihim min tabuka annahum ma'zuruna fi takhallufi suna da uzuri Allah ce sai sun yi kuma ya kasance kaga wannan dai inda mutum na da rabon imani cikin munafikan Madina sai ya ce wannan ayatul da ta sabga kamata yi imani amma sai Allah subhanahu wataala ce li tu'ridu anhum ba sun rantse da Allah bane dan saboda Allah yana da kima a wajen su sun rantse da Allah ne saboda sun san ku kuna mutunta Allah kun yarda da an ce muku Allah to bari su gitta abin da kuke yarda da shi su muku ƙarya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kai mana tsari mutun ya gitta sunan Allah dan saboda cin buri na duniya tir da wannan bukata bi tarkil mu'ataba li tu'ridu anhum ku kauda kai daga gare su bi tarkil mu'ataba sai ku bar su ba za ku zarge su ba shine mu'ataba ba za ku ce musu su wani me yasa ba ku yi kaza ba sai su ce ai matsala kaza ta faru ni ko da kaza ya faru ai ina cikin uzuri kaza ai ina cikin uzuri kaza to Allah ce fa a'ridu anhum in hakan ya faru ku kauda kai daga gare su innahum rijis su kazamta ne nan kazamta ma'anawiyya ake nufi ba kazamta hissiya ba ina fata ana fahimta ta don an ka ce munafiki da kafiri don Allah ya kira su matsayin najasa ko haka ba to amma ba ana nufin bayin ka ba su hannu kamar najasa ne a ana nufin zuciyarsu tana da najasa dabi'a su kuma dabi'a ce da ba mai kyau ba ba sai ko mun fahimta ba shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hada na ana magana ne an najasa al ma'nawiyya ba an najasa al hissiyya ba duk da akwai wasu malamai sun tafi akan najasa ce hissiyya amma wannan kai ai ina ganin dan musulma ya kasashen turawa bane don in ka tayi amerika ka dauki duk bature najasa ne ma'nawiyya ina ganin duk wanda kan ba hannu sai ka sake alwala ko ba haka ba amma in kana kasar musulmi yana yiwa kafin ka haɗu da kafiri ai akwai waya ko ba haka ba eh ta Allah ya kyauta almuhimmu ne lituridu anhum fa aridu anhum innahum rijis wa ma'wahum jahannam makomarsu ita ce jahannama ma'awa sai ya dauka daga awa ya awi ne shine ya samu mafaka to ma'awa wurin mafaka ma'awa lokacin mafaka ma'awa sannan kuma wuri yana ɗauka ma'ana guda uku wurin da zaka samun mafaka lokacin da zaka samun mafaka samun mafaka ko ya zamanto masdar ko ya zamanto ismu zaman ko ya zamanto ismu makan to amma nan ma'awahum jahannam tun da jahannama wuri ce sai mu ɗauke shi ismul makan ya fito a zahiri tare da cewa ko duk lokacin da makoma mutum ta zama ta jahannama to ai akwai lokacin da shi kuma yake ciki tare da lokacin tare da wurin aiki sannan kuma shigar ita kanta kasancewa ta zama kuma shi shine zai shiga kan makoma shi domin ma'ana uku sun haɗu a nan ka koma cikin ilmu sarf ka karanta ma'anil auza mun ji wannan wa ma'awahum jahannam makoma su ita ce wuta to ka kusan a ce jahannama ita ce wato makoma mutum abu yayi mudi ya ce rijisun ƙazarun lihubsi batinihim in ji mai jalalaini wato su ƙazamta ne saboda munin zukatansu ko abin da suka ɓoye na al'amura da ke cikin zukatansu wa ma'uwahum jahannam makomarsu ita ce jahannam jaza'an bima kanu yaksibun ba dan komai Allah ya haka ba saboda sakamako na abin da suka kasance suna aikatawa kenan nan ba'un alba'u tusamma as-sababiyya bi sababi ma kanu yaksibuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa wannan shine a daidai kun kalmomi abin da suka kawo amma kafin mu je wajen ilmul munasaba mun karanta wata aya yanzu inda Allah subhanahu wataala ce wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada wannan aya akwai yar uwarta a cikin suratu tauba wa qul i'malu fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ko wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kaga nan ma mun fassara da wal mu'minuna da zuwa shi babu bashi aure ina fatan ku yi ko wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna babu al mu'minuna anan mun fassara da wannan to me bambancin cikin aya ta farko sai an ka ce kamar da an ka ce cikin aya ta farko ba a kan almominu ba wannan aya kuma sai an ka kawo almominuna ina ba ta mafince me yasa aka yi wannan kaga nan sai ce wal mu'minun wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna bai ka mu'minu ba can kuma yace wa sayyar wa qul i'malu fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna sai kawo mu'minai sai suka ce to abin da yasa na aka kawo almu'minun an gane ko saboda waccan aya ta farko wadda ta ce bata kawo mu'minnai ba tana magana ne kan munafikai waɗanda ba su zo ba ba a san su ba masani ko mun fahimta ba domin an ce wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu su ba su zo ba ba a gansu ba ita ko wannan aya wadda an ka ce wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu sai ce mi walmu'minuna da kuma muminai an gane ko domin munafikan da suke rayuwa a madina ana tare da su kuma a tare da su za ga aikin su ba za ga aikin su ba kaga manzo zai ga aikin su muminai su ga aikin su amma waɗancan da an boye in ba Allah ya ba annabi labari ba ya san su bai san su ba shi yasa can ba a kawo wato qad nabba'ana Allah min akhbarikum ba wa sayyara Allah amalakum wa rasuluhu thumma turadduna dan ba a ce wal mu'minuna ba dan ko manzo bai san aikin su ba tunda suna can gefen Madina sai ni sai in Allah ya faɗa bai abin da suka aikata hikima ta alkur'ani ta balagatul haqq wa dhikr kadiba cikin wato at-ta'bir alqur'ani na ustad dr fadil samar ra'i tab'a tadarub li kathir a safha ta 142 ya kawo wannan bayani ba ni ne kawo shi ba kakka ce kai baka yadda ba in ma baka yadda ba dai to su dai malamai ga abin da suka faɗa ba dole bane sai ka yadda mun gane wannan sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab wannan aya sun kama ta sababin nuzul guda biyu mun ji wannan da kyau ko ma'ana wajen sa yahlifuna billahi sababun nuzul guda biyu kawai suka kawo a iya binciken su kuma dukkan waɗannan sababun nuzul guda biyu da aka kawo guda ya inganta guda bai inganta ba wanda ya inganta na Abdullahi bin Ka'ab yake cewa sami'tu Ka'ab bin Malik Abdullahi bin Ka'ab sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai fita yakin Tabuka ba ko ba kan ba yace sami'tu Ka'ab bin Malik shi Ka'ab shine sahabin manzo Allah Abdullahi kuma dan Ka'ab bin Malik ne hadisin sa yana da tsawo in ka diba cikin sahihi Muslim wajen takalluf an al-ghazwa can insha Allah in Allah ya kai mu wajen ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin akwai hadisi mai tsawo karkashin wannan mai so ya koma cikin sahih muslim ya ga yadda abin yake to shi Abdullah bin bin Ka'ab yace sami'tu Ka'ab bin Malik kenan baban sa ne Ka'ab dan Malik hina takhallafa an Tabuk lokacin da ya fita bai je yakin Tabuka ba yace wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin Allah bai taɓa yin wata ni'ima ba na rantsi da Allah Allah bai yin wata ni'ima ba ba da izhadani bayan da Allah ya shirya da ni ma'ana shirya ta musulunci da Allah ya mini a'zama min sidqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiye da gaskiyar da na gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ab da yazo da zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ab lahiya baka je ba wajen yaki kuma an rige an yi sanarwa an ce kowa je ce wallahi ban da wani uzuri ban da wani uzuri an ga to tashi sai Allah ya biya al'amarin ku amma saura sai su zo sun ce haya wasu ai mutanen nan da kaga mutum da alama da addini da dogon gini ai wawa ne komai kan gaba ya dashi sai a zo a ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai uzuri kaza gari wani ya ce kawa kai takari wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai ce to tashi ka halaka kanka yi ma Allah ƙarya da yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ka gani domin wanda ya bada uzuri ne ƙarya ba manzo Allah ne ma ƙarya ba fa in tabihu ah wanda ya ce bai da lafiya kuma yana da lafiya waye ba ƙarya Allah domin wa yake ba da lafiya Allah ya bashi kuma bashi ba to shi kenan shi yasa masu bara kuma suna da hali waɗanda mutane Allah ne suke karyatawa Allah ya ba su kuma suna nuna Allah bai ba su ba domin lokacin suke nuna a ba su ba su da wasu kai ba ƙarya Allah shi yasa in mutum bai bari ba ƙarshe da talauci zai mutu da hauka Allah kai mu sani ina fata an fice ni wannan kuma mun ce duk mutumin da ya nema ba yana da ƙarya ne ko ba haka ba yace id hadani a'zam min sidqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadhabtu dan kan in yi masa ƙarya fa wato fa ahlika kenan sai in halaka kama halaka alladhina kadhabu kama yadda da waɗanda suka yi ƙarya hina unzila alwahyi lokacin da wahayi ya sabka Allah ya ce sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim ila qaumihi fasiqin wannan asar da suka kawo sun tabbatar da ingancin shi to amma nan shi ka abin malik ya ce ya yi godiya ya yi Allah godiya cewa bai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba ko ba haka ba to amma wannan ba shi ke nuna shi a dalilin saukar ayar ba shi ya kafa hujja ne da ayar cewa ya ji daɗin ta kamar lokacin da waɗanda suka zo suka yi ƙarya su sun zo sun yi ƙarya amma faɗar ka abdul malik da cewa ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ai ba shi ne dalilin saukar ta ba su waɗanda suka zo suka yi ƙarya Allah ya bada labarin dama za su zo su yi ƙarya mun gane wannan da kyau sai athar na biyu na abdullahi ibn abbas wanda suka kawo suka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila lahu ala taqzu bani al-asfar an gane ko la'allaka an tusiba binta azum ar-ru'in binta azim ar-rum fa innahu hisan an gane ko fa qala rajulani qad alimtu ya rasulullah anna an-nisaa fitna wai munafikai ne suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai su mata fitina ne kada ka fitine mu wannan asab na Abdullahi ibn Abbas da an kace a fita sai an kace sun ce su ne suka yi wannan ba wannan magana ba wato bai tabbata ba shine sababin musu kuma a sanadin sa bai inganta ba amma wanda da ya kawo shi ce ai ibnu abbas ne yace ina fata an fahimce to dan haka cewa waɗannan munafikan su ne sun ka zo sun ka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annan nisaa fitna fala taftinna bihinna fa adin lana fa adina lahumma falamma talaqa qala ahduhuma in huwa illa shahmatun li awwal akil fa sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yanzil alaihi fi dhalika shay'un falamma kana bi ba'd at-tariq nazala alaihi wa huwa ba'd bi ba'd ala ba'd al-miyah law kana aradan qariban wa safaran qasidan kaga sai an ka cakuda ayoyi wannan asar bai inganta ba amma munafikan kai sun faɗi maganganu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma cewa wannan asar ne da Abdullahi ibn Abbas aka har hado ayoyi daban-daban wannan asar da ifi ne tun daga ayyuka ma an ka har hada shi zaka gane ayoyi da an ka hada larabci sai a dauko wannan a ce Ibn Abdullahi Abdullahi ibn Abbas ya ce to cewa Abdullahi ibn Abbas ya ce ba zai raba mu da kai ko ba haka bane sai an dibi sanadin kuma sai an yi nakadi in ji malaman zauri sai an yi nakadin karatu an bambanta an tantance don haka wannan asar bai inganta ba kada wani ya tattaro shi zai dauko ya kawo in kuma ce ya inganta ya kawo mana sanadi ba ba kanan bane ba mu rigima muke yi ba to wannan kenan afwa ibnu ashur da yazo a cikin wannan aya da yace sayahlifuna billahi idan qalabtum ilayhim muna zancen munasaba ne yace aljumlatu musta'nifa wagga jumla da aka fara da ita cikin wannan aya yake nufi kamar an fara bayani ne sayahlifuna billahi lakum ibtidaiyatun an gane ko ma'ana ta tana son ta yi bayanin wata mas'ala ce ta daban mai zaman kanta an gane ko ta'dadan li ahwalihim ko ta'dadan li ahwalihim saboda Allah ya ƙara lissafa muna halayen munafikai kan mu rudu da su annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi wahayi zai yanke to ya an kabar sifofin su ba a bayyana ba kaga mu ko za su cutar da mu sai aka fayyace bayanin su ɗaya bayan ɗaya shi yasa ba inda munafiki zai je ya kawo face sai Allah ya bayyana shi ina fata an fahimce wa ma'ana ha na shi'un an magmuni jumla ma'anar wannan wannan aya abinda an munasabar ta da wato lan nu'mina lakum ba za mu yi imani da ku ba ba za mu yi da ku ba tambihan ala annahum la yar'auna anil kadhib cewa su kafirai munafikai ba sa yar'auna ir'awa shine kamewa an gane ko shine ba sa kamewa daga ƙarya kenan kada ku damu da su an gaya muku suna ƙarya suna ƙarya suna ƙarya don haka kada ku yarda da su ko ba ka da bane kuma za su ƙara yi muku wata ƙarya su yi rantsuwa da Allah sai yahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim to sai Allah faɗa muku me yasa suke yin wannan rantsuwar li tu'ridu anhu don ku kauda kai saboda su mutane ne matsorata ina fata an fahimce ni yace la yar'auna an al-kadhib wa mukhada'at al-muslimin ba su jin tsoron kuma su yaudari musulmai fa idza qila lahum lan nu'mina lakum in an kace ba mu yarda da ku ba halafu ala annahum sadiqun sai su rinka su ce gaskiya suke yi ko ba ka nan bane sai Allah ce sayahlifuna billahi lakum bayan ya ce lan nu'mina lakum kuma za su yi muku rantsuwa sayahlifuna lakum to kakku yarda da su ba sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimce ni wannan shine munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabata sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum dan ku kauda kai daga gare su kai magana anan allamu lamu ta'lil ko ba kana bane ko ba ita bace ha allamu lamu ta'lil dan mi suka yi rantsuwa dan ku kauda kai daga gare su to amma wani lokacin kuma sai Allah ya shawo abu wanda ba wannan ba yahlifuna lakum litardaw anhum dan ku yadda da su an gane ko to kaga za mu yi shin suna mu da rantsuwa ne dan wannan ko dan wannan sai ka karanta ta'addudu ta'lil wa tadakhuli in an ka kawo at-ta'lil akwai mafhumul illa mafhumul muwafaqa da mafhum al-muwafaqa da al-mafhumul mukhalafa muwafaqa kala biyu ne kuma kasu biyu muwafaqa eh muwafaqa kala biyu ne kasu biyu sun san hudu kenan shi ko mukhalafa bakwai ne ya kai takwas kuma ya kasu hudu kaji al'amari ya tafi da yawa to amma a nan wani wuri Allah ya ce suna muku rantsuwa li tu'ridu anhum dan ku kauda kai ko ba haka bane wani wuri kuma Allah ya ce li tardaw anhum dan ku yadda da su ko ba haka bane yahlifuna billahi lakum li yurdukum dan saboda ku yadda da su ma'ana su yadda da ku akan abin da suke akan shi to kaga wannan duk alqur'ani bai cika da juna ba duka waɗannan abubuwan in ka diba suna karkashin mas'ala guda su ne mutane ne matsorata ba sa son a gane su ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون متعني ما سسورو تو tsoron nan ita ce inda da tasa suke muku rantsuwa nan duk da yake shi bai ce qaumun li yafraqu ba a'a yafraquna masorata ne to dan ka gane illa da tasa limaza yahlifuna lakum li annahum qaumun yafraqun wal kha'if yahlifu ala al kadhib to in sun kai rantsuwa akan ƙarya don mi sun kai ƙarya don saboda ku yarda da su don mi suka ƙarya saboda ku kaura kai kada ku kashe su duk wata wato mas'ala wadda take karkashin munafinci su ci musulunci karkashin musulunci kada a gane su shi yasa suke yin rantsuwa da haka sai ka samu ilal musarraha da kuma ilal mustanbata akwai da qur'ani bai faɗe su ba amma karkashin ayoyin alqur'ani za ka fahimce su mun gane ko to yahlifuna wa ma'wahum jahannamu jazaan bima kanu yaksibuna mun karanta wannan ay yahlifuna lakum ala ma karanta mu ita yahlifuna lakum litardaw anhum
يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين na'am yahlifuna lakum litardaw anhum suna rantsuwa gare ku dan ku yadda da su har yanzu wannan ci gaba da bayani ne akan halin munafikai da ɗabi'o'in su za su yi rantsuwa kuma za su yi rantsuwa ko ba haka ba don mi litardaw anhum dan ku yadda da su Allah yana son ya nuna muku ba yarda Allah suke nema ba ina fata ku ce shi munafiki yardan mutane yake nema shi yasa kuma nau'i na munafikai akwai shi cikin kowane sunfi na mutane Allah ka bude tsage munafinci cikin shugabanni ana samun munafikai waɗanda suna nuna ma al'umma su suna tare da ita amma ƙarya ne suna tare da kafirai na waje waɗanda su tar da al'umma su cikin masu kuɗi akwai munafikai waɗanda za a iya ba su dukiya a tsananta ma ƙasar su don a tsace arzikin ƙasa a hallaka al'umma su cikin malamai akwai munafikai waɗanda suna nuna suna tare da al'umma amma ƙarya suke yi suna tare da maƙiyan al'umma da sun su rusa ta suna za su ja aya su fassara don ta dace da manufofin da ba su ne addini ya karanta su ba cikin talakawa akwai munafikai waɗanda suke biyar waɗanda suke bin munafikan domin duk lokacin da shugaba ya gurɓace ko mai kuɗi ya gurɓace ko malami ya gurɓace akwai na tare da shi to waɗanda suka gane abin da yake akan shi ba gaskiya bane suka bi shi su ba munafikai shi yasa cikin kowa ana samun munafiki kuma cikin munafikai akwai mata fa eh ko ba haka da bane li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqati ba haka akwai su Allah kai mu da tsari Allah kai mu da tsari da munafinci yahlifuna lakum litardaw anhum suna rantsuwa da ku suna muku rantsuwa dan ku yadda da su fa in tardaw anhum in kun yadda da su ko ba haka ba in ma wai kun yadda da su ko ba haka ba fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin Allah ba zai yadda da mutane fasikai ba na ana nufin fasikai su ne kafirai don munafikai ba su yi imani ba su ba su da imani nan al fisqul akbar ake nufi ba fasikanci na kaba'ira ba kaba'ira wanda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci kaba'ira babba domin akwai kaba'ira wato kabira wanda take fitar da mutum daga cikin musulunci to su ba su da imani ne kwata-kwata nan fasikina kafirina ake nufi ina fata ana fahimta akwai inda fasik zai zuwa yana nufin kafir akwai inda fasik zai zuwa yana nufin wanda bai zan kafiri ba ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان amma can cikin sajada sai ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika to nan kafiri ake nufi la yastawun amma alladhina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa dhuqu adhaban hariq kaga nan ya bambanta muqabala ce bainal mu'min wal kafir can kuma ana muqabala ne bainal ladhi amila al-kabira wal ladhi kafara billah dole sai ka bambanta in ba haka ba abin ba zai yiwa ba to da wannan za ka yi raddi ga 'yan shi'a don Allah ce fa'in tarzau an hum fa'in Allah ya ce mi la yarda anil qaumil fasiqina Allah bai yarda da fasikai ba su kuma 'yan shi'a suka ce sahabbai waɗansu daga cikin suka ce sahabbai sun zan fasikai an gane ko waɗanda ba su kafirtar da su ba irin 'yan shi'a na zaidiya da suke ganin kamar zalunci ne aka yi ba a ba aliyu shugabanci ba ko ba haka ba amma dai abubakar da umar da usman da ali busu kai da abubakar da umar da usman busu kai aliyu daraja ba amma sun kwace masa jagoranci amma sauran shi'a irin shi'a al-ithna ashariya ba ba ka bari da shi al-batiniya ta kasar siriya wadda take da karfi a kasar siriya yanzu al-ithna ashariya ita ko kasar wato iran su kwata-kwata kafirtar da sahabbai suke yi to in baka yi karatu ba wanda za mu zo zuwa gaba ayoyin da suka yi magana suna Allah ya ce fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin to ku kunce sahabban nan sahabban nan fasikai ne ko kafirai ne kuma Allah ya ce bai yarda da fasikai ba kuma kada Allah ya ce ba to kuma sai ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan sai ce mi radiyallahu anhum to Allah ya ce kuma fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin kage idza sabata ridallahi anhum intafa anhum al-fisq dan Allah ya ce ba zai yarda ba koda sun yi kuskure to yafi musu zai yi don shi yace la yarda anil qawmil fasiqina kuma yace radiyallahu anhum laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara yace ya yarda da su to kuma yace fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqina in ko yarda Allah ta tabbata gare su tabbas ba za su kasance fasikai ba kaga daga nan shi an ci ya tashi aiki amma sai ayi dubara ayi lakiru wadda hausa ba kuwa santa ba lakiro da teknik ko ba haka ba sai a ci maka a'a akwai wata aƙida koyi sunanta albada'u sai a kamanta ba da ita da annasu annasu shi ne Allah ya shafe hukunci saboda hukuncin lokacinsa ya kai wanda ya kamata a shafe shi ko ba ka bane amma sai su maka akwai albada'u bada ya budu buduwan wani abu na wanda zai bayyana ga Allah Allah radiyallahu anhum ya yarda da su wa adda lahum jannatin ya ba su aljanna amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu badalillahi sai ya bayyana ga Allah za su kafirta sai Allah bai da su yan wuta shin hada kaifa tunsibu al-jahla ila Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wannan magana ta yi muni Allah ya gane da mu to fa in tardau anhum in kun yarda da su fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin Allah ba zai yarda fasikai ba ashe ko dan fasiki kafiri ake rufi domin munafikai wato fasikai ne na ana nufin sun fita daga cikin addinin musulunci ko ba haka ba malam mu karanta aya ta karshe duk da ke lokaci ya bar hadisa al-a'rabu ashaddu kufra
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم نعم أقربجي الأعراب أهل البدو متانين قوي سوني أهل البدو كاجة النبي يوسف يتشي بابانسا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو تو الأعراب أهل البدو إن اللاربا وانقوي أكيد فيه an gane ko jam'i wato wato a'rabiyun shine mufrad al-a'rabu balarabin ƙauye to sai Allah ce ashaddu kufran sune mafi tsananin kafirci wani fakan da munafinci dama ana zancen mi ana zancen munafikai ne kina aya ta yi intiqali akan nau'i na waɗanda suke kewaye da Madina ko ba haka nan bane min ahlil muduni sun fi tsananin munafici daga ahlul mudun mutanen da ke cikin birni li jafa'ihim saboda jafa'i an ce jafa'i mutum ne mai kaushin ɗabi'a an gane ko mutum ne mai tsanani shine jafa wa khilbi qiba'ihim saboda wato kaushin dabi'an mutanen kauye wa bu'dihim an sima'il qur'an saboda kuma ba su jin qur'ani shi yasa su nasu munafincin yayi tsanani kwarai da gaske shi yasa kullum mutanen kauye waɗanda suke ma nagari ba gani suke sun yi indini wa sai a ce sakar karon nan ba su shigo ba musamman yana kamfani ta siyasa da kun shigo sai a ce ba ganin su sun ci sun koshi kuma sun ce mu zo mu kada musu ƙuri'a sai su amshi kuɗin su sai su aure zaure ne su ce kun tabbata sakar karon ba eh ba haka ba shi mutumin birni ganin shi kai dan kauye sakari na shi ko dan kauye shi na ganin ni dan birni sakari na kamar yadda malami ne da kuma mai abin nan da jahili inji Imam Shafi'i fa hadha zahidun fi qurbi hadha wa hadha azhadu minhu fihi shi wannan shi na kallon wannan biri shi ko wannan shi na kallon wannan banana ko ayaba wannan yana kallon wannan saniya wannan yana kallon wannan dussa haka ko akwai aiki haka mutanen duniya suke Allah ya kyauta to wai sai ce wa ashkaru kuma su an mafi cancanta ai aula Allah ai bi Allah ya alamu nan jalalin ne muke bi basu su suka fi cancantan bi Allah ya alamu tunda babu ne ana karata kada su san ma anzalallahu ala rasuli abinda Allah ya saukan ma manzonsa domin su suna kauye kafin aya ta kai gare su ai mutanen birni sun same ta shi yasa jahilci galibi shi na ina shi na kauye rashin sanin addini yana kauye rashin wayewa yana kauye saboda ababen da ke sawa mutane su ci gaba galibi babu su a kauye ina fata fata ana fahimta ta min al-ahkam wa shara'i kenan su suka fi cancantar musu san abin da Allah ya saukar ga manzo ba min al-ahkam na hukumce hukumce wa shara'i da kuma shari'o'i na addini wallahu Allah alimun masalina bi khalqihi da wato halittarsa hakimun kuma gwanina fi sun'ihi game da abin da ya aikata bihim da su don haka Allah baya yin kuskure duk inda kaga Allah ya aza mutum nan ne ya cancanci shi kada ka zo ka rinka yi mai yasa Allah ya ma wani kaza wani ya ma wani kaza kai ma in an ka ce ka nan za a koma kenan lamari ya bace Allah shi ke da duniya shi ke da abin da ke cikinta don haka abin da ya ga dama ya bawa ni shi ne ga dama ya bashi kai ma akwai abin da ya baka waɗansu suna ganin baka cance shi ba to in haka za a zaman kenan kuma lamarin ya bace shi kuma Allah bai da kabila bai da ƙasa bai da yare bai da yana sonalite laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir kuma kullun abiduhu da haka ya fa'alu ma yasha'u fa'alu lima yurid nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik na Allah ne ya fa'alu ma ya sha ka bar shi kawai ka nemi naka wajen Allah wannan aya akwai sauran bayani kanta kuma tana daga cikin ayoyin da zamu bayani kanta insha Allah ta'ala wanda suna nuna gaskiya alqur'ani daga wajen Allah yake kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne dan da ba annabin Allah bane da bai dace ya fassara wannan aya bai karanta ta ta shafi yan uwansa ta shafi kabilarsa ta shafi mutanen da yake rayuwa tare da su ta tare abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh